بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي sha hudu ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 53 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Barri An-Namari Al-Qurtubi Allah ubangiji ya gafarta masa ibnu Abdul Barri ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi muhimmin littafi ne game da tarbiyyar ilimi muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya tace abin da ya kiraya da suna sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadlihi za mu tashi a inda mala yake cewa albabu tasi wal arba'un ijtihadur ra'ayi ala al-usuli inda adami an-nusus fi hin nuzulin nazila bayani akan wato yadda malaman farko suke yin kwazo wajen a gano mas'ala da kokarin fahimtarta a daga cikin nasoshi wato wajen yin istinbati da ijtihadi a sa'ad da wata nazila wata sabuwar ƙabiya ta bujiro musu kuma suka laluba ba su samu nassi ƙarar a kanta a cikin alƙur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama wannan shine ka'idar ilimi duk abin da yazo na hukunci za a nemi mai Allah ya ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba a samu ba to ya rage aikin malamai malamai na gaske wanda suka kai matakin ilimi wanda ya ba su damar su yi ninkaya cikin nasoshin alkur'ani mai girma don nemo abin da za su kafa ƙa'ida da shi ta asali wadda za su yi reshe a kanta ta ƙiyasi to ya malaman farko suke yin wannan malam ya ce an sha'abi kala ka taba umar bin al-khattabi radiyallahu anhu ila shuraihin umar dan khattab halifan musulunci Allah ya ƙara masa yadda ya rubuta saƙo zuwa ga ɗaya daga cikin alƙalansa mashahurin alƙali a tarihin musulunci shine Shuraihu ibn al-Harith al-Kindi ana an fi sanin shi da Shuraihu al-Qadi Abu Umayya malam Shuraihu yana da hadisi ne kadai a cikin sunanin Nasa'i daga cikin kutubus sitta yana daga cikin mutane da suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su ganshi ba da haka muhadrami ne babban tabi'i ne cikin tabi'ai yana daga cikin manyan malaman fiqhu a kasar Yaman malaman tarihi sun ce ya bar garinsu ne ƙasar yaman ya dawo ƙasar iraki kufa saboda mahaifin shi ya rasu sai uwarsa dattijuwa ta kasa haƙurin zama sai ta auri wani ɗan matashi haka shi kuma sai abin ya ba shi kunya ya za a ce wannan ne mijin uwarsa sai ya kasa zama a garin sai ya ƙaura ya ban musu garin da bai ya hana ta ba ɗan su mata ba ruwansu tana da ɗa malami babba kuma wai ta yi aure ta auri ɗan saurayi haka sai yanzu gaskiya shi ba zai iya kallon wannan rashin mutunci ba sai ya tashi ya baggarin ya yi alƙalanci ana ce mashi ƙabil misraini wato kufa da basara alƙali ne mai tsirfin basira da zurfin tunani da hangen nesa wajen gano matsaloli labaran shi suna da yawa a cikin labaran alƙalai ya rasu shekara ta 98 bayan hijira an ce rayuwarsa shekara 120 ne to lokacin da Umar dan Khattab ya bashi appointment sai rubuta mishi wasu kama abin da aka ce mishi kaman condition of service ko term of reference ko wani abu makamancin haka daga ciki yace idza wajadta shay'an fi kitabillahi faqdi bih idan ka samu abin da zaka hukunci da shi a cikin tafin Allah to kai hukuncin da shi wala taltafit ila ghairihi kar ka sake ka waiwayi wani abu koma bayan littafin Allah وإذا أتى شيء أراه قال ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه أحد قبلك يتي idan ku wani abu ya zo maka wata qadiya ta zo maka babu ita a Qur'ani babu ita a hadisi kuma babu wani malami gabaninka da ya hukunci irin haka yace fa in shi'ita an tajtahida ra'ayaka fataqaddam in kaga kana da muradi kana da damar da zaka ce to bari kai iya kokarinka dan ka gano hukuncin to kai haka din wayin shi ta an ta ta'akhkhar fa ta'akhkhar idan kuma wani abu ya sa kaga cewa ba za ka iya shiga cikin wannan rigimar sabuwa wadda ba ta da hukunci ba to babu laifi idan ka ja da baya wama aratta akhura illa khairan laka kuma in ka ja da bayan alkhairi ne in ka ki shiga ka ki kutsawa cikin wata mas'ala wadda baka san hukuncin ta ba baka san daga ina ta fito ba to shikenan ka zauna lafiya alal misali yanzu kawai sai wani bugu maka alaga ta malam an ce wanda ya je gurin boka kwana 40 ba za a karbi aikin shi ba to wanda bai je gurin bokan bai buga bokan waya ba misali kaza mutane sai iya irin wannan tambayoyin kaga dai bai je gurin boka ba amma yayi hulɗa da boka sai kace ban sani ba kawai shikenan abinda na sani kawai shine hulɗa da boka haramun ne amma bambanci tsakanin zuwa da buga waya ni ban sani ba ya rage mushi tunda dai baka saka halasta mishi wannan ba ko kuma hadisin bai zo yace har da gaisawa a waya ba misali to irin wannan masail din kaga za su ruda ka kawai an mutu ba mu a baya ko kace ban sani ba yafi zaman lafiya wa ana abdurrahman ibn yazid qala akbarun nas yawman ala abdullahi yas'al aktharun nas yawman ala abdullahi yas'aluna wata rana mutane sun taru akan abdullahi dan mas'ud suna ta tambayoyi faƙala sai ce ayyuhan nas ya ku mutane innahu qad ata alaina zamanun walasna naqdi walasna hunalika ce wani lokaci ya zo a da can wanda mu ba alƙalai bane a lokacin ba ma shiga kowace irin sabga faman ibtuliya bi qada'in ba'da al-yawm duk wanda Allah ya jarabce shi da alƙalanci daga yanzu dinnan falyaqdi bima fi kitabillah ina ba shi shawara da ya dinga hukunci da abin da ke cikin alkur'ani fa in atahu ma laysa fi kitabillahi wa lam yaqul fihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallama falyaqdi bima qada bihi salihuna idan ya samu wata mas'ala babu ita a cikin alkur'ani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bada hukunci akan ta ba to abinda zakai sai kai hukunci da abinda alƙalai malamai mutanen kirki suka yi fa in atahu amrun lam yaqdi bihi salihuna idan ka samu wata matsala wanda babu wani malami da ya taba magana akan ta ya zaka yi walaysa fi kitabillahi babu a cikin alqur'ani walam yakid bihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama falyajtahid ra'ayahu sai kai iya kwazan gano hukuncin da karfin ilimin ka wala yaqulanna karkace inni ara wa akhafu kar kawai kace a gani na ina tsoron ko hukunci kaza ne kai kokari tukunna kafin ka fada a gani na din fa innal halala bayyinun wal harama bayyin وبين ذلك أمور مشتبهات فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم yace domin halal bayyan take haram bayyan take tsakankanin su akwai al'amura rikitattu yace amma ku daina shiga abin da yake da kokonto qala abu umar ibnu abdul bari yake cewa hadha yuwaddihu laka anna al-ijtihad la yakunu illa ala usulin yudafu ilayha at-tahlil wa at-tahrim wannan yana gwada maka cewa shi ijtihadi ba a yin shi sai an kafa shi akan wasu turaku waɗanda su ne asalin ƙa'idojin halastawa da haramtawa wato sai malami wanda yake da ilimi ya san ƙa'ida halastawa da haramtawa ya san asalolin da ake gina waɗannan abubuwan a kansu to shi ne ya halasta ya sa baki akan matsala addini ya ce a ganina amma in ba shi ba bai halasta ba wa annahu la yajtahidu illa alimun biha ba wanda ya halasta ya ijtihadi sai malami masani ومن أشكل عليه شيء wanda wani abu ya rikirkita shi lazima hulwu qufu to wajibi ne ya dakata kai ya kutsa walam yajuz lahu an yuhila ala Allah qawlan bai halasta ya kirki wata magana ya danganta ga Allah la nadhira lahu wata magana da ba ta da irinta min aslin wala huwa fi ma'ana aslin babu wata ka'ida da ta nuna haka ya kamata a yi babu wata ka'ida da ya jingira da ita wa hadha alladhi la khilafa fihi baina a'immatul amsari kadiman wa hadithan yace wannan ka'idar babu sabani a gurin malaman garuruwa da limamai da can da kuma daga baya fatadabbarhu yace ka tsaya ka gane wannan kar ka je ka dinga shiga abin da yafi karfinka wa an sha'bi qala lamma ba'atha umar radiyallahu anhu shuraihan ala qada'il kufati qala lahu ce lokacin da umar ya aika ya ba shuraihu alƙalancin ƙasar kufa sai ya ce masa undur ma tabayyana laka fi kitabillahi fala tas'al anhu ahada ka binciki abinda ka gane na alqur'ani to ba buƙatar sai ka tambayi wani kuma lam yatabayyan laka fi kitabillahi fabtagi fihi sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan baka samu a cikin alqur'ani ba to laluba a cikin sunna wama lam yatabayyan laka fi sunnati fajtahid ra'ayak abinda kuma kalalu ba baka samu a cikin sunna ba to yi kokari iya iyawarka wa an abdullahi ibn mas'ud kala man urida lahu minkum qada'un falyaqdi bima fi kitabillah duk wanda aka kawo mishi hukunci na alƙalanci to yi hukuncin da alqur'ani fa inna fa in jaa ma laysa fi kitabillah idan wata mas'ala ta zo wanda babu ita a cikin alqur'ani falyaqdi bima qada bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam to sai hukunci da abinda manzon shi ya fada sallallahu alaihi wasallam fa in ja'ahu amrun laysa fi kitabillahi wa lam yaqdi bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam falyaqdi bima qada bihi salihun dan yazo babu alqur'ani babu hadisi to hukunci da hukuncin mutanen kirki fa in ja'ahu amrun laysa fi kitabillah wa lam yaqdi bihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdi bihi salihuna falyajtahid ra'ayuhu idan babu alqur'ani babu as-sunnah babu a magana wani cikin malaman farko to sai ya iya kokarinsa fa illam yakun falyuqir wala yastahi idan ba shi da abin fada to ya fito ya furta cewa ban sani ba falyuqir wala yastahi kar ya ji kunya kar ya ji nauyi kar ya ji damuwa dan ya ce ban sani ba malam ya ce wa hadha awdahu bayanan mimma zakarnahu kaga wannan riwaya tafi waccan fitowa da komai fili da qawlihi fa illam yuhsin da ya ce in baka iya ba ka ce ban iya ba wa malla ilma lahu bil usuli fa ma'alumun annahu la yuhsin duk wanda bai da ilimin usul usulul fiqh usulul hadith lugal arabiyya alqawaid al fiqhiyya ulumul qur'an da sauran ulumul ala to wannan da gaske ne bai san ilimi ba magana gaskiya bai san ilimi ba kuma bai cancanta ba bai halasta ba ya tsoma baki a cikin harkar ilimi musamman harka wata shafi ƙazaya amma ƙazaya wanda suke wato ta umu bi halbalwa bai halasta ya sa baki ba don kawai wani ma za ka ga bai ma iya jan bakin cikakken iyawa ba suna jan juna da baki amma yana so ya dinga sa baki a cikin masail wanda manyan malamai ma suna tsoronsu wani yana daga cikin bala'in da muke ciki a waɗannan zamunan shine mutane ba su san alƙadarin kansu ba wanda da ya san alƙadarin kansa ya huta ya zauna lafiya ka san abin da zan iya yin kaza kaza na cancanta in yi shi a cikin ilimi kaza ban cancanta ba sai ka tsaya iya wanda ka cancanta iya wanda kwanduwar iliminka da matakin ganewarka da matakin khalfiyarka ma'arifiya zai iya halasta ma ka ka zauna lafiya kuma ka tsiratar da mutane daga sharrinka addu'a ka ta karbu da kullum kake cewa wa na'uzu billahi min shururi anfusina amma kaga mutum malam ya zo yana shiga mulimmat da ainihin wato abubuwa waɗanda suke waɗanda suke manya waɗanda ba na yara ba a ilimi kuma yana yana tinkaho yana ganin bejin komai a cikin rayuwarsa wannan fitina ce Allah ka tsare wa an ubaidillah ibn abi yazid qala sami'tu ibn abbas idza su'ila an shay'in ibn abbas aka tambaye shi wani abu fa in kana fi kitabillahi qala bi idan akwai shi a cikin alqur'ani sai ya fada fa in lam yakun fi kitabillahi wa kana an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala bihi idan ya babu a cikin alqur'ani ya samu hujja a cikin hadisi sai ya magana da ita fa illam yakun fi kitabillahi wala an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala an abi bakrin wa umara radiyallahu anhuma qala bihi wa kana an abi bakr wa umar radiyallahu anhuma qala bihi idan ya samu abun sayyidina bakar da umar sai ya fatawa da su fa illam yakun fi kitabillahi wala an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wala an abi bakrin wala an umar istahada ra'ayahu idan ya tsallake waɗannan to bai daga kowane sahabi kafa shi ma sai ya nashi ijtihadi malam ya sake cewa wa an ibn abbas kala kunna idza atana sabtu an ali radiyallahu anhu lam na'dil bih lokacin sai na ali zama halifa kenan sai na ali yana kufa shi kuma ibn abbas yana kasar makka to nan ma sai ya zama baya wuce zancen sayyidina ali a matsayin shi na halifa a matsayin shi na malami dattijo sai ce amma sai mun samu athabt amintacce tunda yanzu akwai masafa wadancan kaga ya rayu tare da su ne suna ganin shi yana ganin su wannan kuma yanzu yanayin siyasa ya sa an dage khilafa ta koma kasar kufa shi kuma yana kasar makka yace to idan amintacce ya kawo mana zance daga sayyidina ali ba ma daidaita wannan zancen da wani wa amma surukin kala sa'altu abi ubay ibn ka'b sa'altu ubay ibn ka'b an shay'in fa kala akana hadha masruk yace na tambayi ubay dan ka'ab game da wata mas'ala sai yace shin wannan abun ya faru qultu la sai nace bai faru ba kala fa ajimmana to ka tsahirta mana hatta yakuna idan mas'alar ta faru fa idza kana ijtihad fa idza kana ijtihadna laka ra'ayin in ya faru sai mu ga mu nemi hukunci wato abin irin abin da ake cewa al-masail al-iftiradiyya daga baya mazhabin Abu Hanifa sune suka shaharantar da wannan irin qadiyya kawai ka kirkiri wani yanayi ka kirkiri wata mas'ala sai ka ce meye hukuncinta to malaman farko cikin sahabbai suna kyama irin wannan imam malik shi ma baya amsa irin wannan tambayar sai ya ce a bari sai ya faru kana kirkira a cewa mutum ne wai da shi da matar shi wai ya je hotel ya ce a kawo mai karuwa sai aka je a kawo mashi wata mata da safi sai ya ga ashe matar shi ita ma ta zo karuwanci to yana hukuncin wannan sai a ce da waye faru da kai ya faru ko da babaka ko da kanwar babaka a wallahi malam tambaya ce ka to ka bari sai ya faru kawai shikenan ba yi da hukunci har sai ya faru in ya faru sai a je gaba alƙali sai a nemi mashi hukunci ko gaban musaidi ko mun gane malami ne nayi tafiya na dawo na tarar babata ta saki matata hakan ya faru ne a a to ka bari sai ya faru Allah ya kiyaye ka daga wannan fitina babanka ta saki mataka in ka saba da irin wannan ko za ka huta da iya shegen mutane da yawa a wannan zamanin tambayoyi ne kawai shaidan ke riya musu ba za su tambaya akan abin da zai amfane su ba akan sallar su akan tsarkin su akan azumin su akan ramuwa da ake bin su ta kafara akan zakka da basu fitar ba ta bara duk ba za su yi maka wannan tambaya abin da zai amfane su a lahira ba abin da za su gyara addinin su aksaran nas la yasaluna ana ba shine da musu ba rigingimu da fitintunu kuma da a ce in ka bada amsa fa shikenan da da sauki amma kana ba da amsa za a nemi malam na biyu alga ta malam meye kaza kaza meye kaza kaza ai wasu sun ce kaza wasu kuma sun ce kaza kai kuma me zaka ce aga ya zama abin nan kina ya zama story irin na yan jarida a ce ana so a ji kowane bangare daga nan aka samu wani fitinan ne sai mai da abin bala'i ya taraddi wani mahaifitar da wasu a cikin musulunci malam yace warwina an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu arsala ila zaid ibn thabit ya ya aika wa zaid dan thabit tambaya a fi kitabillahi thuluthu ma baqiya Allah shi gafarta malam zaid dan thabit malami ne cikin manyan masana a cikin sahabbai kuma kwararre musamman a harkar gado to yana a cikin gado da yake rabawa yakan yi amfani da kaida ta thulusul baqi a ce sulusi daya bisa ukun abin da ya saura bayan an cire ma ahlul fara'id wato ba ɗaya bisa ukun aslul tarika ba kuma gani to sai ibnu abbasin sai aika mai da tambaya algata malam a cikin fara'id da qur'ani ya ambata su nusufi da sulusi da rubu'i da sudusi da thumuni da qur'ani ya ambata shin akwai sulusul baqi faqala zaid zaid yace innama aqulu bi ra'ayi abinda nake faɗa fatawa ta ce fahimta ta ce wata qulu bi ra'ayi kama kaje ka faɗa abinda ka fahimta وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن شيء فعله an tambayi Abdullahi dan Umar game da wani abu da aka yana yi ara'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hadha aw shay'an ra'aitahu alga ta malam wannan abin da kake yi shin ra'ayinka ne ko ko annabi kaga yana yi qala bal shay'un ra'aituhu yace a a ni ne naga ya dace nayi haka wa annabi hurairah radiyallahu anhu annahu kana idza qala fi shay'in bi ra'yihi qala hadha min kisi sayyidina abu hurairah ya kasance idan yana cikin karantawa in ya faɗo na abu wanda fahimta shi sai ce wannan daga aljihuna ne kis shine irin yar jakan nan da ake saka kuɗi haka na da jaka da ake sa kuɗi na kwandalaye kamar zinariya ko azurfa shi ake ce ma keys sai ce to wannan daga burgami na ne wannan ba daga hadisi bane kamar in ka in ka dauki misalin hadisin sahih bukhari da Abu Hurairah ya ruwaito yana cewa afdalus sadaqa mafi falalar sadaka yace ma ma taraka ma turika ma turika gani ma taraka ganiyun abinda ya bakka da wadata shine mai falal sadaka ba sadaka shiga daka kai kuka ba sai ya ce annabi ya ce wabda biman taun ka fara ba waɗanda suke karkashin ka wanda Allah ya daura maka abin nan din su larurar su al-yadul ulya khairu min yadi sufla wani lafazi maka mutaka sai Abu Hurairah ya ƙara da cewa mace kaji tana tambaya tana cewa ina nafakata danka ya dinga tambayarka wani ma ya dinga tambayarka sai dalibai suka ce wannan sharhin duka daga manzo Allah ne ya ce a da gani ne wato yana sharhin hikimar da annabi ya ce karka kwashe dukiyarka kai sadaka da ita gaba daya ballantana har iyalanka ba suna zargin ka ko mun gane to da kanshi sai fada ya ce a wannan da gani ne sharhi na ne to haka alula da yake yi din nan ya wuce ya wuce idan sawu na hannu ya kawo hawuya baya yin ta ma sai ya buya kuma da kansa da aka tambaye shi yake cewa nayi ne saboda tunanina game da cewa haske da aka ce ina so nawa ya kawo hawuya ina so nawa ya kawo hammata ina so nawa ya kawo hagwiwa me kun ya tsaya iya iya fuska da iya tsintsiya hannu mana suna yin ijtihadi da ra'ayinsu amma ba sa lazimta ma kowa aiki da shi ko mun gane su ne abinda suka fahimta za su yi aiki da shi kuma da zaran wani ya gani ya magana ba za su yi ƙoƙarin sai sun nema wa abin dalili ko mun gazawar dalilin ba sai su faɗi cewa ra'ayinsu kaga muku yanzu mutum yana yin ra'ayin shi to amma sai ya ce wannan ra'ayin shi ne sunna wanda kuma duk bai ba shine dan bid'a ne ko kun gane bambancin mu da su in kana yin ra'ayi sai ka ce kai wannan fahimta ta ce ra'ayina ne wanda ya ga dama ya bi amma sai ka kokarin ka ce dole wannan fahimta ta ka ita ce sunna ita ce addini wanda bai ba ta ce ne bambancin mu da su kenan wa an abi darda annahu kana yaqulu abu darda yana cewa iyyakum wa firasatul ulama a hirdin ku da hangen nesan malamai al-ibn mas'ud na'am annahu qala fi ghairi ma mas'alatin aqulu fiha bi ra'yi ibn mas'ud mas'ala fiye da guda daya yana fada yace aqulu fiha bi ra'yi ina fadan fahimta ta ne wa abi dirrai annahu kana yaqulu abu dirrai yana cewa iyyakum wa firasatal ulama a hirdinku ku yi taka tsantsan da hangen nesan malamai ihzaru an yashhadu alaikum shahadatan takubbukum ala wujuhikum fil nar ku yi taka tsantsan da shaidar da malami zai bayar akan ka mummunar shaida in shaida cewa kai ba na Allah bane kai ba na kirki bane ko kai ba mai nufin alkhairi bane shahada nan tana iya kai ka gidan wuta fa wallahi innahu lal haqq yaqdhifuhu Allahu fi qulubihim yace na rantsi da Allah gaskiya ce Allah yake furzata a cikin zakatansu wa yaj'aluhu ala absarihi kuma Allah yana sanya gaskiya akan idanunsu malamai na Allah sukan yi hasashe wanda sai kaga kamar yankan wuka sai kaga yazo ya faru keke da keke sai ga abinda suka faɗa yazo ya auku ba duba suke ba ba kashafi ake musu ba amma kimsawa ce Allah yake kimsa musu fahimta sai su amfani da wasu ka'idoji da wasu abubuwa da suka sani a baya sai ka ga abu ya zo ya bayyana malam yace wa qadru wiya marfu'an iyyakum wa firastal ulama'i fa innahum yanzuruna bi nurillah a asalin lafazin iyyakum wa firastal mu'min yana cikin sunan tirmidhi da mujam tabarani al-awsat da musnad ash-shamiyyin na abul qasim tabarani ta ila yau da littafin alhiriya ta abu nu'aimin da kuma kitabul amsal na abu shefi al-asbahani da wasu malamai mabanta sun rawaito shi sai dai hadisi ne ta fuskar isnadi za'ifi ne domin shi kanshi turmi zai rawaito shi sai dai ce garibun a shekul albani a cikin lamba hadisi na 1821 cikin abba'ifa ya yi takhrijin wannan hadisi da tabbatar da rauninsa sai dai za ka ga ya dace da waƙi bai inganta a hadisance ba amma waƙe ina alamta haka duk mutumin da ya zama mutumin kirki mai imani mai tajriba idan ya ma mutum in yi ma wani baki ko yayi wani hasashe dan ya zo ya auku kamar hakan ba wani abin mamaki bane Allah ya saba yi ma mutanen kirki irin wannan kamar da muka gani game da malamin mu Malam Albani Allah ya gafarta mishi Allah ya bashi zurfin firasa akan abubuwa da yawa waɗanda ya ta faɗa wasu an gansu a rayuwarsa wasu an gansu bayan rayuwar shi da yawa haka kamar yadda muka sani Allah ya gafarta musu gaba da malam yace wa an umar radiyallahu anhu annahu qala li ali wa zaid radiyallahu anhuma sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yace wa ali dan abu talib da zaid laula ra'ayukuma ijtama'a ra'ayi wa ra'ayi abubakar wa ra'ayi abubakar radiyallahu anhu kaifa yakunu ibni wala akunu abahu ya'ani aljaddu ya'ani aljadda abin da ya faru shine sayyidina Umar ne wani jikansa ya rasu dan ɗansa sai ya rasu sai sayyidina Umar yayi nufin ya ce shine magajinsa a matsayin shi na kaka kuma wannan mutum yana da ƴan uwa wanda su ma jikokin sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya shawarci waɗannan malamai Aliyu da Zaid dan Thabit sai suka ce a sai dai ku yi tarayya a gado kai da su kaka bai iya hajjabe yan uwa a gado kaka bai iya hajjabe su sai shi ne ke ce musu to ya ce laula ra'ayi kuma jitama'a ba don ku biyun ra'ayin na tambayi aliyu ya ce haka na tambayi zaidu ya ce haka kuma dukan kuma malamai ne da ba don ra'ayinku ya yi ɗaya ba da ba zan ba ba saboda ni abin da na fahimta da kuma kafin ni fahimtar na gaba na abubakarin shi ne haka ake kaka na iya hajjabe ‘yan uwa ya ce ya za a yi a ce kaifa ya kunu ibni ni a matsayina na kaka jika ɗana ne wajen allakun bani na wahafa ba waga shi zai iya cin gado na kenan ni ba na wala a kunu a bahu ni kuma bai ba zan iya zama a daidai wato mashigar babansa ba domin ibnul ibni yana da ƙarfin hajjabe waɗannan idan kakan shirin ko mun gane ibnul ibn yana da ƙarfin ya hajjabe ‘yan uwa da sauran magada na gefe-gefe amma kuma kaka bai da ƙarfin hajjabe su idan jikan shirin su shi na abin da ibina da sayyidina Umar yake faɗa cewa shi fatawar shi ba haka bane amma ya bi tunda malamai biyu manya sun hada akai cikin sahabbai ko kun gani zamanin sahabbai suke mu'amalantar mas'aloli da girmamawa da mutuntawa da sanin darajar ilimi waɗannan shehunan malamai ne guda biyu shi kuma halifa ne yace amma tunda ra'ayinku ya haɗu to na bi duk da fa ina ga muku zuciyata bata gamsu ba amma ban san ban kai ku sani ba a wannan fannin ko ban tuhuma ku da san zuciya ya kamata mu yi mu sawa kanmu kalubalen da gaske ne wai da muke cewa ina nufin mu galibin mutanen da ke tutiyar suna bin salaf ko ƴan salafiya ne su ko ahlus sunna ne me yasa ba sa bin irin wannan ka'idojin na sahabbai musamman a lokacin sabani na san ni na farko akwai jahilci rashin sanin asalin qawaid da ake ka'ada mazhabin salafiyya kamar da mal albani ya shafa da Allah ya gafarta mishi cewa mutane fa salafiyyan nan galibi yayi kawai suke ta zama yayi ne ana yayinta tana tashi to shine yake bi saka mutun yana bi yana bi gurgudan abinda wannan yayi ya kai shi ana zuwa kan wata mas'ala wadda tsantsar ilimi ce kuma ta saba wa hawa wani son zuciyarsa ko wata ka'ida da ya gina akai ko abin da ya saba ji to nan an zo mafarkut tariq da shi an zo maraba ko an zo bus stop ba zai iya ba zai kuma ya kawo mata tawili ko ya jujjuya ta ko ya nuna cewa a dai ƙara bincikawa dai ba dai ba dai wannan din ba wa an umar annahu laqi rajulan faqala umar ya gamu da wani mutum sai ya ce ma sana'ata me labarinka qala qada ali wa zaid bi kaza yace aliyu da zaidu ne suka hukunci kaza qala law kuntu ana da ni ne zan yi hukuncin laqadaitu bi kaza to da hukunci kaza zan yi sabanin nasu qala sai mutum ya ce mishi fa ma yamna'uka wal amru ilayka to Allah zata ranka yi dai me zai hana kai hukuncin bayan kai ne shugaba kana sama da su fa qala sai ya ce law kuntu arudduka ila kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la fa'altu ita inda ina da hujja a cikin alkur'ani ko sunna to da na canza hukuncinsu walakin ni a rudduka ila ra'ayi amma yanzu in na cire hukuncinsu to zan dawo da nawa hukuncin ne war ra'ayu mushtarik shi kuma duk a gani na kowanne ɗaya ne matsayinsu to da ra'ayin mutum ɗaya ni umar da ra'ayin mutum biyu aliyu da zaidu nasu ya fi ƙarfi ci ban da aya ko hadisi su kuma yanzu su biyu sun ba da fatawa ni kuma ni ɗaya yanzu za ka ji mutane wasu suna cewa wai ai ba a aiki da ra'ayin jumhur haka mutane suka ɗauka wai ai jumhur nan ba ce kawai in ka ji mutu ya faɗa haka sai ka girgiza kai kawai don bai san me usul na ilimi ba bai sani ba ko kuma ɗan abin da ya sani kawai wata bakin gaba ne tabbas jumhur hujja ne idan aka samu ga ra'ayin da malamai suka taru a kan shi ga ra'ayin da wani malami kwaya ɗaya tsaya a kan shi inda ba yana da hujja ƙarar alƙur'ani ko hadisi ba to yawan sannan hujja ne ko a ilimin hadisi ana aiki da wannan ba da aka ake tarjihin ma'arufi da shazi ba amma za ka dinga zuwa wannan magana bakin mutane da sunan ilimi Allah ya kyauta malam ya sake cewa wa qala abu umar walam yanqud ma kala aliyun wa zaidu sayyidina umar in ji ibn bari kenan bai warware maganar zaidu dan sabit da aliyu ba wa huwa yara khilafa ma zahaba ilayhi alhalin yana ganin sabanin abin da suka faɗa fa hadha kathirun wala yuhsa wannan yana da yawa a cikin tafarkin salaf ba za ka yi kididdige shi ba wallahi wannan kaida ta ishi ta gyara mana dama daga cikin matsalolin malamai masana mutum ɗaya biyu uku a zamanin nan su faɗi magana sai ka ji wani ɗan magyazo sai ce shi bai da ba shi ga ra'ayin shi mu kuma sauran wawayen gari sai mu biya mai saboda taratsi muke su zai yiwuwa a sauka daga ra'ayin malamai ra'ayin masana ra'ayin dattawa hangen nesa masu basira da shekaru a biye ma na wanda bai kai su ba in ku aka yi haka za a yi ta ganin rashin gaskiya za a yi ta ganin ta taɓurza shi ne maganin nake ran nan uba da uwa da wan uba da wani dattijo duka sadu su ce wance eh ki auruwa ne yanzu duka ra'ayinsu ne wannan sai ita ta ce ba ta san shi ita wane take so mu kuma sai mu ce wai ai a bata ta yi ra'ayinta ina wannan ya dace da mutunci da sanin ya kamata kuma ana nufin duk waɗannan sai su haɗu akan cutar da ita ita kadai take da hangen nesa shekara ta 22 su kuma mai shekara 60 da mai 48 uwace ma hala mai 40 kawai duk yau da gobe bata gaya musu meye daidai ba sai ita ce yau da gobanta na shekara 23 shekara ta 8 da balaga ita ce ta san gaskiya ko mun gane jama ba haka muke wannan operation ba yasa muke ganin muke ganin kurakurai iri daban-daban ba ga yara nan ɗalibai haka kullum malamansu a secondary su ce musu ku yi kaza in kun je yin jam ku yi kaza principal ya assembly ya ce su yi kaza sai su ki sai su je su yi nasu ra'ayin daga baya su shiga cikin matsala HOD ya ce su yi kaza su ki duk irin wannan rashin tunanin ne ka yi ƙoƙari kullum ka girmama mutunci da ra'ayi da hangen nesa wanda ya fi ka shekaru wanda ya fi ka ilimi wanda ya riga ka wanda yake kana da marinjayin zato cewa nasiha yake maka alkhairi yake maka fata so daga iyaye alkhairi suke maka fata malamai alkhairi suke maka fata guardian ɗinka ko HOD ɗinku ko principal ɗinku ko oganka duk waɗannan alkhairi suke maka fata baka da dalilin zaka tuhumi cewa suna so ne su su karkatar da kai ko su batar da kai to wannan ta ko malamai waɗanda su kullun su suke su gyara mutane alaƙar su da Allah amma mu kuma ina kawai masoya zuciya ne ƙarya suke kuɗi aka ba su ai 'yan siyasa sun saye su ai kaza kaza kaza duk mun lalata mutuncin malamai saboda kai zama ilimi bai da albarka ne ga dai karatun ga da irabi ga kira'ar ga kuma amma babu albarka yanzu ina labarin duk irin wannan islamiyyin da makarantun hadda wanda mutum da ya yi hadda izu arba'in an ba shi aji ba a ba shi kuɗi sai zuciya sai buɗe tashi ya wulakanta malamin ya kwashe rabin ɗaliban shekara wata take ta lalace saboda ba gina ta akan albarka ba gina ta akan gaskiya da mutuntawa ba zai ja wasu ɗalibai marasa kunya irin shi da wasu iyaye marasa tunani irin shi shikenan shi ma sai ya ware sai ya makaranta hadda shi shekara ɗaya biyu ku shi kenan sai a nemi makaranta a rasa ko kuma ta zama ta yani gantali Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa wa an zuhuri kala ni'ma wazirul ilmi ar-ra'yul hasan madalla da abokin tafiyar ilimi shine kyakkyawan hangen nesa abokin tafiyar ilimi wato mutumin da yake da ilimi kuma sai Allah ya azurta shi da zurfin tunani da kyakkyawan hangen nesa to ya samu abokin tafiyar iliminsa za ga iliminsa ya fi zama mai nagarta mai albarka fiye da ilimin wanda bai da wannan irin hangen nesa da biya hankali da wa an ali radiyallahu anhu kala sayyidina ali kala ali radiyallahu anhu istama'a ra'ayi wa ra'ayi umara ala itki ummahatil aulad ali da kansa yake cewa ra'ayina da ra'ayin umar dan khattab ya haɗu a farkon al'amari akan cewa idan mutum yana da baiwa ya yi saɗaka da ita ta haihu da shi ran da ya mutu ta zama ‘ya shi ne itku ummahatil aulat san umar yana ba da wannan hukuncin a zamaninsa sun mara'aitu ba'adu an a riƙa hunna sai na ce sai daga baya sai na canza fatawa na ga cewa su ci gaba da zama bayi ko bayan mutuwar abin nan sun zama kayan gado bayan mutuwar mai gidan nasu faƙultu lahu sai na ce masa mai wannan magana shine abidatu as-salmani shine suke wannan magana da sayyidina ali sai ce inna ra'ayaka wa ra'aya umara fil jama'ati ahabbu ilayya min ra'ayika wahdaka fil furqa ce ra'ayinka kai da umar da ya hada a wuri daya ya fiye mana albarka fiye da ra'ayinka yanzu kai kadai akan wannan fitinar ta fadan tsakaninka da muawiya cikakken riwayar sai na ali kawai dariya yi mishi murmushi kawai domin bai da hujja maganar da aga mai gaskiya ne cewa idan aka samu haduwar ra'ayi tsakanin shi da wani sahabi dan uwan shi da wani ra'ayin yafi karfi musamman kuma ra'ayin ya dace da abin da yake shine asali shine haduwar kan musulmi yanzu kuma ra'ayin shi na ci gaba da yin wannan rigima ra'ayi ne nashi na kashin kanshi duk waziran shi ba sai da wannan ra'ayi ba su Hassan ba su yadda ba Ibn Abbas bai yadda ba wani duka sun ba shi shawarar cewa kada a yi wannan fitinan kun gane isharar da yake mushi ce to na fi son irin ra'ayin da za ku haɗa a kai ya fi albarka fiye da ra'ayinka kai kaɗai sura ka duk lokacin da ka zama kana da wata fahimta kai kaɗai fahimta ce kawai tsabarta sauran musulmi ko sauran al'umma duka suka ce ba haka ya kamata ba ya kamata kai ka fara tanazuli daga taka ne karka ce dole sai ka doge akan wannan ar-ra'ayul mujarrad ake faɗa yanzu ar-ra'ayul mujarrad sai ka doge akan shi kuma butana da ra'ayi ta iya yiwa alama fi nafsil amri ya iya zama sawab amma koda sawab ne kana buƙatar goyen bayan mataimakanka ko abokan harkarka dan dan a tafi tare koda kai ne shugaba koda kai ne jagora koda kai ne mai kula da abu idan ra'ayi ka kawo wani ra'ayi mutane suka nuna ba shi ya kamata abu ba to ya kamata ka sawa nasa albarka ka aje naka ne karka ce dole sai naka ko kuma in ba a yi naka ba ba a iya ba ba za a ci nasara ba ko ka yi muguwar magana wa qala abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu Allah da mas'ud yana cewa ma ra'ahu almu'minuna hasanan fa huwa inda Allah hasan wa ma ra'ahu almu'minuna qabihan fahuwa inda Allah qabih abinda musulmai suka haɗu suka ganshi a matsayin mai kyau don Allah ya so agun Allah ma mai kyau abinda musulmai suka haɗu suka ganshi mummuna don Allah ya so agun Allah ma mummuna ne wannan yana magana ne kamar da muka ambata akan ar-ra'ayul mujarrad ba wai a addini ba domin a shekul albani muhammad nasiruddin a cikin abda'ifa a cikin lamba hadisi karkashin lamba hadisi na 532 yayi magana akan wannan mas'alar cewa wasu suna amfani da wannan matsayin hujja na kawo bidiyoyi misali bid'an maulidi sai su ce to tunda duk musulmi suna ganin shi a matsayin abu mai kyau kawai to a bar shi a matsayin mai kyau to wannan ya saba wa usul na farko dai tukuna ba duk musulmi ne suke ganin shi a matsayin abu mai kyau ba mu musulmai ne kuma ba mu gan shi a matsayin abu mai kyau ba kuma muna da magabatan mu da yawa a cikin malamai da da masu bincike kaga musulmi ba su hada kai ba sannan musulmi da ake nufi a nan ko muminai ana nufin masana a cikinsu da dattawa a cikinsu da masu faɗe a cikinsu ba wai dukkan musulmi ba waɗanda suke masu wakiltar ra'ayi da shugabancin musulmi idan suka ga cewa kaza mai kyau ne don Allah ya so mai kyau ne ba za su haɗa kan wannan abun ba face sai in ya zama mai kyau ba za su haɗa kan kin shi ba face sai in ya zama mummuna wa anil jurairi al-jurairi shine wannan sa'id ibn iyas abu mas'udin wani malami daga cikin malamai wanda yana da hadisai a cikin sai muslim ma duk da yake ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa aka zo ba a karban hadisan shi ya rasu shekara ta ɗari da arba'in da hudu shi ne roto hadisin idza buyi ali khalifatai ne faktulul ahadasa wani hadisi ne wanda yake ana kirga shi cikin manakir ɗinsa ne a cikin sirrin musulun kamar da alimamu zahabi yake fada a cikin tarjamarsa cikin sirrin alamin dubara to duk ɗin ka ji an ce aljurairi a cikin ɗabaƙar atba'u tabi'ina shine wannan sa'id ibn yas yana riwaya daga sahabbai yana kuma riwaya wani lokaci daga tabi'ai yana cikin sigaru tabi'in yace anna abu salama ibn abdurrahman qala lil hasan abu salama da abdurrahman yace wa hasan al-basri ara'aita ma tufti bihi nasa Allah shiga ta malam wayar waɗannan fatoyin da kake ba mutane a shay'un sami'tahu am bi ra'ayk shin duk fatoyin da kake bayarwa abu ne da kaji daga malamai ko ko ra'ayinka ne fa qala al-hasan sai al-hasan yace la wallahi ma kullu ma kullu ma nufti bihi nasa sami'na ce wallahi ba duk abinda muke ba da fatawa da shine muka ji ba walakin ra'ayina lahum walakin ra'ayina lahum walakin ra'ayuna lahum khairun min ra'ayihim li anfusihim kuma mu a matsayin mu na malamai abinda muka gani ya fiye musu alheri fiye da abinda su suka gani mutane ko mun gane ra'ayuna khairun min ra'ayihim li anfusihim kai a matsayinka na mutum gama gari tunanin da wani malami zai baka fatawa to ya fiye maka alkhairi fiye da tunanin da zaka kai da kanka da haka su ya sasan albasari a matsayin su na malamai suka dauki gabarin baiwa sauran mutane fatawa mutum ya da fatawarsa sai su bashi mutum ya da mas'alarsa sai su bashi shawara to sai shi wannan jureri yake ganin fatoyin sun yi yawa wani abun kuma babu nassi shine yasa yayi wannan tambayar yayi wannan challenge din shine ibnu al-hasan al-basri yana mushi cewa ai ra'ayoyin malamai sun fi alkhairi fiye da ra'ayoyin jahilai ra'ayoyin khawas sun fi alkhairi fiye da ra'ayoyin awam abu abu salama ai na'am abu salama shi tambayar shi wancan ne yake rawaito mana ko a jurairi وعن حماد قال ما رأيت أحبار كياسا من إبراهيم ban taba ganin mutumin da ya kai saurin iya risko kiyasi ba kamar Ibrahim annakha'i kenan wa ana Abdullahi ibn al-Harith al-Jumahi kala kana Rabi'atu fi sahan al-masjid jalisan Rabi'atu dan Abu Abdurrahman malamin Imamu Malik din ya kasance yana zaune fi sahan al-masjid a cikin tsakiyar farfajiyar masallaci abin da yake nufi yanzu kawai masallacin mun nan da a ce tsakiyar nan abu ɗaya yake sama da haka masallacin yake masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tsakiya da yake bude saboda haske ya dinga shigowa to shine sahan kamar da tsakar gida yake a irin gidajen mu na gargajiya wanda ake jera dakuna ai ai rawun da su tsakiya kuma akwai haske saboda abu ɗaya yake kaga yanzu yan gayu ba ka cikin gidansu ba to yana zauna a irin wannan wajen fajaza ibnu shahabin dakhilan min babi dari marwan sai ga ibn shahabin ya fito ta kofar da ke tikewa zuwa gidan marwan shi kuma lokacin marwanu yana gwamnan madina bi hadha'il maqsura ya shigo ta daidai ɗakin nan killatacce yana nufin ɗakin aisha inda kabarin annabi yake shine al-maqsura aka ce maqsura shine ɗaki wanda yake killatacce wanda ko yake da katanga duka hudu da kofa ko aka mishi wato da wanda ba kowa ke iya shiga ba sai wanda yake da access shi yake ce maqsura yuridu an yusallima ala nabi sallallahu alaihi wasallam a gani ya shigo ta wurin yana so ya sallama ga makwanci na mai daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallama fa arada lahu rabi'atu sai rabi'atu ya tare shi falaqiyahu fa qala lahu yace mishi ya ababakar Allah shi gafarta malam shi ibn shabi kenan shi ya abubakar ala taskharu li hadhihi al-masail wai baka jin nauyin waɗannan irin fatoyin da kake bayarwa kullum qala wa ma asma'u al-masail yace ya kake so nayi in an kawo mun fatawa ya kake so nayi fa qala idza su'ilta an mas'alatin fa kayfa tasma'u ce abin da yake cewa duk tambayar da ake maka ya kake ka bada amsa faƙala ya ce uhadithun fiha bima ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka tambaye ina da hadisi da shi nake fatawa fa lam yakum anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa an ashabi in ban da hadisi sai in fatawa da asari na sahabbai yace fa in lam yakun an ashabihi ijtahadtu ra'ayi in na rasa daga sahabi sai ne kokari na qala fa ma taqulu fi mas'alati kaza to shikenan ina da tambayoyi me zaka ce game da kaza wa kaza me zaka ce game da kaza fa qala nan da na ibnu ibnu shabi sai ce haddathani fulanun an fulanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza ya bashi amsa da hadisi wa qala ya kada cewa fa ma taqulu fi mas'alati kaza wa kaza to kaza kuma me zaka ce game da shi fa qala haddathani fulanun an fulanin kaza wa kaza ita kawo mai hadisi fa ma taqulu fi mas'alati kaza ya kara yin tambaya yace kaza kaza kaza fa qala rabi'atu sai rabi'a yace a talabtal ilma gulaman summa sakanta bihi idama wallahi ka zauna lafiya ka koyi ilimi tun kana dan mitsitsi ka je kai zaman ka lafiya lau a idam idam din sunan wani gidan gona ne mallakar shi ibnu shabi ce ka taimaki kai kai kai dabara tun kana dan yaro ka iya karatun kisa kake zaune lafiya gashi ne cewa idaman dai'atul libn shihabin wani estate ne dai'a shine kamar a ce wurin mutum ya mallaka aqa shi yake ce ma dai'a property ala nahwi thalathati samani layali tafiyar dare takwas min al-madina ala tariqi sham mallaka ibnu ibnu shahabi wa wa qala muhammad ibn al-hasan ash-shaybani kenan من كان عالما بكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما استهسن وبما استهسن فقال المسلمين وسع وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به duwan da yake da ilimi na Qur'ani yake da ilimi na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san maganganun sahabbai kuma ya san abubuwan da malaman musulunci suka kalla suka ce ya dace a faɗi kaza bai dace a yi kaza ba kaza ka'ida ce kaza ba ka'ida ba ce ya ce wasi'ahu an yastahi da ra'ayahu fi mawtulimi to wannan aka jarabce shi da wata tambaya yana da yancin ya faɗi abin da ya fahimta wa yaqdi bihi aka jarabce shi da alƙalanci yana da yancin ya hukunci wa yumdihi kuma yana da yancin ya gudanar da wannan abu fi salatihi a sallarsa wa siyamihi da azuminsa wa hajjihi ya hukunci da abin da ya fahimta a waɗannan abubuwan wa jami'i ma umira bihi wa nuhiya anhu yana da yancin ya hukunci da abin da ya fahimta a sauran abubuwa da suka shafi rayuwarsa da addininsa da abin da aka ce da abin da aka hana shi fa idza ijtahada idan ya iya kokarin sa wa nazara ya bincike wa qasa ya qiyasi alama ashbaha da wani abu da ya kama da juna walam ya'alu was'a us'ahu bai rauni ba bai gaza ba al'amal us'ahu al'amal al'amal bidalika wajen aiki da wannan wa in akhta'a alladhi yanbaghi an yaqula bihi koda ya kuskura abin da ya kamata ya fada tunda bai ganganci ba ba san zuciya ya ba bai gina akan jahilci ba to koda ya kuskure bai da laifi kana ganin bari mu saurara a ko saboda mun dan jinkiri wajen farawa ba za mu karasa mintuna da muka saba ba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم